Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya warahmatullahi ta'ala wa barakatu mai sauraro Allah su ta dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyan maulanmu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu yau ashirin da ɗaya ga watan disamba miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akarmakumullahu bismillah يا صيب يا أحمد تجاني قدري أنت الملاذ فاذن في ضيقي أنت العماد يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ضيقي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبكا في الشدة ضيقي يا قوس كل مريد لاذ مرتجفا مما أراه من الأهوال والضيق يا نتاك البرايا أنت منقذنا من كل ما قد أرى من شدة الضيق الأيام يمدهم يا قطبنا قتل فانكزنا من الدك أشكو إليك أمورا أنت تتقني فيها يا شيخ أنكزنا من الدك فأنت يا سيدي يا بلافات أنت لها من سواك ينجينا من الدك ما لي سواك وما لي غير جايك يا كنت البقية تنكزني من الدك أشكو إليك أموري يا طبيب يكون لا طبيبا فتنجيني من الدك فهذه جمرة في القلب قد وقتت فارق جثتي من شدة الضيق أفسد على دموتي ما لذت فيها وتنجيني من كل تعريق وقم ينا يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ضيق يا ملجئي في جميل آلي وزري كن من كذا اسما قد كنت في ضيق أنت باب نجاة كل قصبي لي وكن مقيتي إذا ما كنت في ضيق أنكب طريقا فكم ناداك مرتجا وكن مهنا له أنكز من ضيق الديك يا شيخنا قص كل العايزين به ويا اماما به ينجى من الديك انكب كريمك من ديك عذاب به وشدت عقاب في المذالك انكب من مينة قاد تقرب الى الهلاك فناداكم بتزكي يا سيدي عمد تجان كل بيتي انت الملاذ فانزل الله في ديك بدايكم ارتجاف مغفرة من الاله اذا قرقصني بك وانا نالت عادة افوز بها ما جادت ما قتل بتوفيقه ثم طلعت ما تسليمات ميها لا شكل ورا منجي من الزيق ثم قدعنا بالعباس سيدنا وصاب الغر ما قد قال زوديك يا سيدي عمل سجان كل سيدي انسى الملاذ فاثر عبد في ديك
الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko dai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والتاد في بنظرة تأتي لنا بالسفر ɗan uwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna magana a cikin ɗariƙa na ce za mu magana a kan sha'anin ɗariƙa amma kamun mu shiga aikin ɗariƙa za mu magana a kan motsin da ɗariƙar take yi wannan motsin da take yi ne muka dan faɗi wani abu kwanaki yanzu kuma za mu ci gaba a shin me ji zai ce to shin me yasa ɗan ɗariƙa suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da su dalili Allah tabaraka ta'ala shine ya gaya mana a Qur'ani yace da shi wa zir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajhahu hakurtar da zuciyarka ka zauna tare da masu ambatan Allah nan safa da yamma ba don koyi ba sai dan zatin Allah kuro sannan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbansa yace da su idza laqitul ikwani faqra'uhum min salama idan kuka da yan uwana ku ce ina gaishe su kila sai sahabbai suka ce man ikwanuka ya rasulullah suwane ne yan uwanka ya ma'aikin Allah nahnu ikwanuka mu ne yan uwanka fa qala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace antum ansari wa ashabi ku mataimakana ne kuma abokaina ikiwani qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni yan uwana su ne wasu jama'a da za su zo bayana ni imani da ni ba su taba gani na ba lil amil minhum ajru 50 duk wanda ya aikin biyayya a wannan lokaci a cikin su za ba shi ladan mutum 70 qalu sai sahabbai zai suka ce ya rasulullahi ajru sab'ina min na'u minhum mutum saba'in sahabbai irin mu koko irin su kala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace bal ajru sab'ina minku bar dai mutum saba'in irin ku ladan mutum saba'in irin ku ila sai aka ce limaza ya rasulullahi dan ne aka yi haka ya ma'aikin Allah kala sai yace innakum wajadtum ala alkhairi awana wa hum la yajiduna alaihi awana ku kuna samun mataimaka bisa alkhairi amma su ba sa samun mataimaka cikin sha'anin alkhairi ku dukan ku ƴaƴanku suna kwaɗayin ma a je yaƙi ku mutu saboda sun san falalar Allah da take cikin wato shahada matan ku suna sha'awar a je wurin yaƙi Allah ya karɓi ranku suna sha'awar duk wani abu na falala ya same ku amma su ɗan uwansu ma cikin su da sun dage cikin sha'anin Allah shine su ba su da mataimaka ko kuma kuna da mataimaka wannan shine dalilin da yasa muke faɗin wannan bayani to sannan gwamnati ah to shikenan a menene dalilin da yasa wurdin ku ba kwa yi ko da yaushe sai ku rika ware wani lokaci kuna yi da safe ku yi da yamma ba kwa yi a koda yaushe dalilin da yasa muke yin lazimi safa da yamma Allah tabaraka ta'ala shine ya gaya mana shine yake wazkur isma rabbika bukratan wa asila a wani wuri yake wasabbihuhu bukratan wa asila a wani wuri yake cewa zirna ba saka wani lazina da una rabbahum bil gadati wal ashi sannan a cikin hadisul kursi Allah tabaraka ta'ala yace ya abdi fazkurni ba'da suyi sa'atan wa ba'da al-asr sa'atan akatika ma bainahuma ya bawa na ambace ni bayan sallah asubahi awa guda ka ambace ni bayan la'asar awa guda zan isar maka abin da ke tsakanin Imam Tabarani ya wadda hadisi daga Abdullahi dan Busrin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istaftaha awwala naharihi bi khairin wa khatamahu bi khairin qala Allah azza wa jalla li malaikatihi la taktubu alayhi ma baina zalika min az-zunub duk wanda i bude farkon ranarsa da alkhairi da suka karshen ranarsa da alkhairi azza wa jalla zai gaya wa mala'iku zai ce da su farko rubuta zunubin wane kar ku rubuta duk laifin da wane ya yi tsakanin abin da ke tsakanin daga asbahi zuwa la'asar da tsakanin daga la'asar zuwa rayuwar gari sannan ana tsammanin Allah ya ƙara mar yadda ya fita hadisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salati al-ghadati hatta tadlu'a ash-shamsu ahabbu ilayhi min an a'taki min an أؤتك أربعة من ولد إسماعيل ولا أن أقعد مع قوم ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أؤتك أربعة رواه أبو داود manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da in zauna da waɗansu jama'a da ke ambatan Allah bayan sallar asubahi har rana ta hudu ya fi soyuwa gare ni daga ƴan ta bayi hudu daga ƴaƴan annabi Isma'ila annabi ce wallahi da in zauna da waɗansu jama'a da ke ambatan Allah bayan sallar la'asar har rana ta faɗi ya fi soyuwa daga wato gare ni daga ƴan ta bayi hudu kuma abu dawo da ya rawaita wannan hadisi sannan ibnu abi dunya ya wutar daga anas dan malik Allah ya kara mar yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da an ajri sama qaumi yazkuruna Allah ta'ala ba'da salati subhi ila an tadla ash-shamsu ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shamsu wallahi da in zauna da wasu jama'a da ke ambatan Allah bayan sallar asbahi har rana ta hudo shi ya fito yuwa gare ni daga duk abin da rana ta hudo a kansa ko menene wala an ajin sama qaumi yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salati al-asr ila an tajiba ash-shamsu habu ilayya min ad-dunya wa ma fiha annabi ya ce wallahi da in zauna da wasu jama'a da ke ambatan Allah bayan la'asar har rana ta fadi ya rufe yuwa gare ni daga duk abin da ke cikin duniya da wato da daga abin da ke duniya daga duniya da abin da ke cikin ta na ba so in zauna da masu ambatan Allah bayan la'asar lazumin yamma fiye da soyayyar duniya da abin da ke cikin duniya ɗin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa zikrullahi ta'ala bil gadati wal ashi afdalu min tarki sirri fi sabilillah ambatan Allah safa da yamma ya fi falala daga duka da takobi dan duka kabinin Allah to wani zai ce to me yasa kuma kuke yin zikirin juma'a zikirin juma'a da muke bayan sallar la'azar Allah tabaraka ta'ala shine yake mutun da yi Allah tabaraka ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون yace fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkuru allaha kaseeran la'allakum tuflihun sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yawmul jumu'ati inta asharata sa'atan ranar juma'a tana da waɗansu awoyi guda goma sha biyu la yujadu abdun muslimun yas'alu Allah ta'ala shay'an illa atahu iyyahu ba a taɓa samun wani mutum musulmi ba wanda zai roƙi Allah cikin wannan sa'a daga cikin sa'o'i goma sha biyu din kaci Allah tabaraka ta'ala ya bashi abin da ya roƙa annabi ya ce falta su akhir sa'atin ba'da al-asr idan kuna neman ɗaya daga cikin awoyin nan da muka zana to ku nemi sa'a ta ƙarshe bayan sallar la'asar wannan jabiru ne rawaice wani zai ce a to ai annabi cewa ya kuroci Allah awa ta ƙarshe bayan sallar la'asar ɗin ranar juma'a me yasa ku kuke zikiri annabi sallallahu alaihi wasallama shine igaya mana yace Allah tabaraka ta'ala ya ce man shagalahu zikiri an mas'alati a ɗaitu abdul mawu isra'ili duk wanda an bato na ki shagaltar da shi gaban roƙo na zan ba shi abin da wanda ya roƙe ni ma ba zan ba shi ba to menene dalilin da yasa kuke kin baka farin tsalle a tsakiya kuke kiyoyewa shi ma duk dai annabi ne yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ibnu qudri ya rawaito wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ليذكرن الله أقوام على الفرش بالممهدة يدخلهم الدرجات الأولى annabi ya ce wallahi waɗansu jama'a za su ambaci Allah a bisa wani farin tsalli abin sun faɗawa wani tsalli abin sun faɗawa waɗannan mutane Allah zai shigar da su darajoji maɗaukaka ibn Hibban ya rawaita wannan hadisi kuma hakika ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da biyatu talibi ya zo zai musulunta annabi ya shimfiɗa masa mayafinsa ya zauna a kai to wannan alama ce ta girmama in dai wani zai zo annabi ya masa shimfiɗa da mayafinsa to ai annabi ne ya fi cancanta idan zai zo wuri a masa shimfiɗa to walana uswatun hasanatu fi rasulillahi Allah Allah da warka tala ya ga mana da karkan da kun fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera wannan shine dalilin da yasa to sannan kuma wani ƙarin dalili na sun faɗa farin tsalle wato mala'iku suna zuwa Allah ta barka tana wakkala su ga mazaunan ambatan Allah da arwahu masu ƙarfi saboda dalili sai da ummu salama ta faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya gaya mata tace qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aslihi lana al-majlis fa innahu yanzilu malakun ila al-ardi lam yanzil ilaiha qattu annabi ce ummu salama ki je ki gyara mana wuri ki mana shimfiɗa mai kyau dan yau wani mala'ika zai sauko tun da yake bai taɓa saukowa ƙasa ba sai yau rawahu al-imamu ahmadu to saboda haka in dai har mala'ika zai zo annabi zai ce a je a yi shimfiɗa a gyara wuri to idan annabi zai zo wuri ko a yi ya cancanta lalle a gyara wuri a yi shimfiɗa to to menene dalilin da yasa ake yin wazifa kuma ake cewa wai wazifar ɗariƙar tijjaniya akan alkur'ani da sunna take dalilin yin wazifa kuma hakkuna yi a masallaci ma bayan masallaci sallah sai aka ce ayi to Allah tabaraka ta'ala shine yace ni shine yace fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asali rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب إمام البخاري ومسلم ثم فتر تهنير أعمشه يتي سميت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وانا akan wazifa ne Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka yana cewa ana inda zanna abdi duk inda ba na iza ce na annan zai same ni wa ana ma'ahu ina ta'abbihi idza zakara ni idan ya ambace ni fa in zakara ni fi nafsi in ya ambace ni a ransa cikin ransa zakartu fi nafsi zan ambace cikin farfajiyar halarata wa in zakara li hi malai in ya ambace cikin tawaga cikin taro zakartu hi malai khairin minhum zan ambace cikin taron da ifi taron shi wa in taqarraba ilayya bi kubrin in ya kusance ni taki taqarrabtu ilayhi zira'an zan kusance shi zira'i zan kusance shi wato wato wato kamu guda wa in taqarraba ilayhi zira'an in ya kusance ni kamu guda taqarrabtu ilayhi ba'an zan kusance shi gaba guda wa in atani yamshi idan bawa na ito mini yana tafiya ataitu har wala zan to masa ina fassara wannan lafazin bukhari ka gani inda a ce waziba kowa ya gani waziba cikin jama'a ake kuma ana daga murya Allah ko yace in ka ambaci cikin jama'a zan ambace ka cikin jama'a da karka ta ga wazifa ce to sannan muslim ya wutar ta hanyar shi ubatu yace sanitu aba ishaq yuhaddisu an al-agari abi muslim annahu qala ashhadu ala abi hurairah wa abi sa'id al-khudri yace na ce da bisa abi hurairah da abi sa'id al-khudri annahu ma shahida ala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai shaida bisa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa shi ya ce لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده babu wasu jama'a da za su zauna su ambaci Allah mai girma da ɗaukaka ba ce mala'iku sun lullube su ramar Allah ta lullube su sannan kuma Allah ta warka ta zai saukar da natsuwa cikin su sannan Allah zai ambace shi cikin waɗanda suke wurin suke tare da shi. Sannan ana tsammali ya fi hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannati ya rasulullah qala fi laqu dhikri annabi ya ce idan kuka dausayin aljanna in za ku shuɗe wa dausayin aljanna ku tsaya ku kiwo sahabai suka ce rasulullah menene don sanin aljanna annabi ke da'irar zikiri wazifa ce Tirmidhi da Ahmad da Baihaqi sun ka rawaito wannan hadisi sannan Bazzaru ya wuce hadisi daga Anas bin Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna lillahi sayyaratun min al-mala'ikati Allah da warka ta'ala yana da wadansu matafiya daga cikin mala'iku wanda suke tafiya a kan ban ƙasa yaɗlubuna lafaz zikr suna neman da'irar zikiri wato masu wazifa sai za a tau idan idan suka tadda su suka zo musu hafu hafu bihim sai su lulluɓe waɗannan mutane kuma فأتوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تعالى sai su tura ɗan uwan tafiyarsu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai kulu da sai su ce rabbana ya ubangijinmu ataina ala ibadin min ibadika mun tadda waɗansu bayi mun zo waɗansu bayi daga cikin bayinka yu'azzimuna ala aka wa yatluna kitabaka wa yusalluna ala nabiyika wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum fa yaqulu Allah ta'ala dashuhum bi rahmati za su ce Allah da warka tare mun sadda waɗansu bayanka suna girmama ni'imominka suna karanta littafinka suna salati bisa annabinka suna roƙonka lahirarsu suna so ka ba su duniyarsu Allah ta warka ta'ala sai ta lullube su da rahama ta sannan Imam Bukhari ya fitar da gari horaira Allah ya ƙara mar yadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ce akan wazifa nake magana ban fita ba akan wazifa wannan da nake yi a Abi Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi mala'ikatan yatuhuna fi tariqi yaltarisuna ahla dhikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw halumu ila hajatikum qala fa yufunahum bi ajnihatin ila sama'i dunya wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa alim bihim ma yaqulu ibadi qala fa yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka qala hal ra'awni hadisi ne mai tsawo kowa ya san wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah tabaraka ta'ala zai su mala'iku wanda su kewaye suna kewayawa kan hanyoyi cikin duniya suna neman yan zikiri da annabi idan suka da jama'a su da'ira suna ambatan Allah sun kira junan sun ce ko zo ku zo ga bukatun mu abin da muke nema mun samu sai su lullube waɗannan mutane da fuka-fukansu shi kenan idan zai koma mahallin sai Allah tabaraka ta'ala zai ce ya ce san daga inda daga ina kuke sai ce ba ubangiji ga wurin bayin ka miki wadanda suke karkace ka suke kabbara ka suke gode maka suke girmama lamarin ka sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ne za ku girmama lamarin na sun taba gani na ne sai ce a ba taba ganin ka ba abin zuwa karshen hadisin dai kamar yadda aka gani karshen hadisin abinda Allah tabaraka ta'ala ya gaya mala'iku sai ce a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah tabaraka ta'ala zai ce fa usira kuma anni kar gafartu lam ina ce da muku sani cewa ni hakika na gafarta muku qala sai annabi yace ho qulu malakum min al malaikati to wani malaika daga cikin malaiku sai ce fihim fulanun laysa minhu a cikin akwai wani baya cikin shi ya zo wurin malam wani ne ko ya zo wurin alaran ma wani ne ko ya zo wurin shi malam wani ne shi tabbata shi ana wajiya sai dan zauna a jihi yana jira a jira a idar da wajiya ya kaddamar da bukatar ta kasuwa ta rufe ko zai aure ko wani kaza ko kaza ko kaza Allah wannan ba kan wajiba da bane baya cikin su inna ma da'a li hajati ya zo ne dan neman bukata qala sai Allah tabaraka ta'ala sai ce humul julasa ulai ajihim dalibu shi ma na gafarta mu su waɗannan su ne mutanen da abokin zaman su ma baya yin wannan shine wazifa duk wanda yake ya san yana yin abu ne babba kar mutum ya sa wasa a ciki ko sakaci to sannan a in fito ai komai na hukunce ko akan alkur'ani ne sunna annabi amma kuma ya aka yi aka ce salatul fati mala'ika ne kawo ta ya za a yi bayan annabi ya riga ya gaya mana al-yawma akmaltu lakum dinakum ya za a ce mala'ika kuma ya zo ya kawo sako to dalili salatul fati da ta zo ta hanyar muhammadu bakari Muhammadu Bakari taki ne kuma mastaki ne. To taki mastaki ne ya yi a wurin Allah. Allah ta barku ta lafi innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma taqamu tatanazzalu alaihim al malaa'ikatu. Shike. Wanda suka faɗi Allah ta barku ta suka tabbata Allah ta barku ta lafi ne ubangiji sannan suka yi istiqama cikin Allah din to mala'iku za su rika sauko musu. Aya to sannan sai da Aisha ta siddiqiya da siddiqul akbar ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda ta ce lamma wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina Ali sayyidina Abba sanda za a yi wa annaba sallallahu alaihi wasallam wanka wani ajiyari su ke musu shine sai da Aisha ta ce lamma aradu gasin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihsalahu hi lokacin da suke nuhun za su wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sabani a cikin wanke shi wa qalu sai suka ce wallahi ma na turi kai bana sunan wallahi kai mu ba mu san ya zani ba fa أن يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نقتله عليه ثيابه shin za mu tuba ma'aikin Allah ne kamar yadda muke tuɓe na tattunmu ko ko mu wanke cikin tubabinsa qalat sun sai da Aisha ta tafi alam makhtalahu lokacin da suka samu sabani arsalallahu alaihi muslimati sai Allah ya aiko musu da jiyayyi hatta wallahi ma min alqawmi min rajulin illa wa dhikruhu fi satruhu na'ima har sai da suka kowanne ɗaya daga cikin su haɓa sai da suka ɗauki jini saboda baki kowa sai da ya baki wanda sabani ya zo kowa sai gangadi kama shi sai da kowannen su haɗa su suka jiya mun sa in ji sai da Aisha tace thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bayt sannan wani mai magana izanta da su ta gefen ɗaki mala'ika ce wani mai magana izanta da su ta bayan ɗaki to me yake da su abin da yake da su ta ce la yadruna man huwa su ma ba san kowa ne ne ba wannan mai magana fa qala sai yace da su aqtulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabahu wai ta annabi sallallahu alaihi wasallam da rigarsa a jikinsa har ku tude qalat yace da Aisha take fa badaru ilai sai suka gaggawa wato wato wato wanke annabi haka sallu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qamisihi yafadu alaihi al-ma'a wa sidra annabi yana cikin turabansa suna zuba masa ruwa suna gogawa suka sa magarya a ciki suna wanki wai da dukkan rajulu rijalul qamisa sannan mazaje suna ta goga rigar annabi suna wanki wannan imamu ahmadu da abu dauda da ibnu hibban da hakim sun suka wanki waɗannan mala'iku waɗanda suke wannan aiki ba su ne waɗanda Allah tabaraka ta'ala ke ba su zikirori suke lakkana mu'minai in ba ka san su ba su ne almulki ya fi zikira a Qur'ani ko wani salihi da kaji ya fi da wani mala'ika ta mana daga cikin almulki ya fi zikira su suke ba da su suke ba su wannan ɗariƙa ɗariƙo su suke ba mana garkan bayi matsalar da ta rikice musu cikin addini kuma irin wanda suke karɓan wannan abin daban suke a cikin halitta masu zagi da su kama da masu karɓar ba yanayinsu daban masu zagi yanayinsu daban masu karɓa kuma yanayinsu daban shi yasa malaika jibrilu yana cikin waɗannan masu lakan irin wannan zikirorin dalili wato ibn abd dunya ya rawaita hadisi cikin kitabun zikir da isnadinsa daga anas dan malik yace ubayy dan ka'ab yace لأدخلن المسجد فلأصلين ولأحمدن الله بمحامد لم يحمده بها أحد yace wallahi zan shiga masallaci in yi wa Allah sallah in yi wa Allah godiya da godiya da babu wani iri da taɓa gode wa Allah da shi falan ma salla waje rasa lokacin da yi sallah in zauna bi hamidillah dan ya gode wa Allah ko yusmi alayhi ya goga Allah ko ya zawo bi sauti sai ji wani sauti alim madaukakin sauti ne na khalili ta bayansa يقول صوت ينا سوى دشي اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير اغفر لي ما مضى من ذنوبي وعسني فيما بقي من أمري وارزقني أعمالا زكية ترضى بها عني وتب علي صوتي كوي يجب أن يكون مغلق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زور من الله صلى الله عليه وسلم وقفت عليه في جاء من يا رسول الله كاجي كاجي inda akai na ce zan je in sallah in gode wa Allah da godiya da babu wanda ina zama sai kawai naji sauti ana gaya min kaji kaji abin da aka gaya min fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace zaka jibrilu alaihi salam ba wani bane ya gaya maka wannan zikirorin jibrilu ne ka rike abin ka kajani Ruba annabi ce kai kai kai ai babu wani wanda zai lakana zikiri ko babu wani wanda zai bada wani abu in ba ni ba ko ko kuma in ba abin da to gashi sahabin annabi ne yazo ya ce ya rasulullahi ga abin da naji ta bayan daki ban cikin masallaci amma ban gane magana ba annabi ya ce za ka jibril ba wani bane ya ma magana ya gaya maka wannan zikirori jibril ne rike abin ka Abdurrazzaq ya rawaito wannan hadisi da Ahmad da Tabarani sannan a cikin wannan hadisi in mutum ya lura zai tabbatar da cewa ainihin ganin mala'iku ga mutumin da ba annabi ba da karban sako daga wurinsu abu ne wanda yake ja'izi a cikin addinin
idan mutum ya ji wannan hadisi zai fahimci jin maganar mala'iku dan mutum ya ji maganar mala'ika ko ya karbi abu daga mala'ika bai zama annabi ba domin kuwa akwai ayoyi da suka zo da isharar cewa za a yi haka ne Allah tabaraka ta'ala yana faɗi yana cewa Allahu yastahi minal mala'ikati rusulan wa minan nas ba annaba ba mutane bane ba kawai manzanni da Allah ke turo su a ce annabi Ibrahim annabi Musa annabi wani annabi wani Allah tabaraka ta'ala ce har mala'iku ina zaɓar su in turo su zama ɗan sako na zuwa gaba ni sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ma kana li bashari lan yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha a wata ayar Allah tabaraka ta'ala ya ce wa awhayna ila ummi Musa an arbihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ورأى النبي إيسى النجلة أما الله تبارك وتعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى مكة ورأى النبي موسى وحي باور النبي موسى با النجلة أما الله يقول وأوحينا إلى أم موسى إلى أم موسى بقى ومن وحي كذا كذا كذا كذا شيء ليس ليس to sannan kuma a cikin kissa sai da Maryam babar Annabi Isa Allah tabaraka ta'ala ya ce fa arsalna ilayha ruhana fata masallaha basharan sawiyan ruhana din nan Jibril ne to sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa iz qalatil malaikatu ya Maryam mala'iku ba su magana da sai da babar Annabi Isa ko ba Annabi ya bace sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa iz wahayti ila hawariyina hawariyawa annabawa amma Allah ce wa iz wahayti sai musu wahayi to sannan Allah ta barka ta ce wa awha rabbuka ila an-nahl kudan zuma kaga an ma fita cikin jinsin ma mutane masu daraja an dawo cikin halitta Allah ko cikin halitta Allah zai iya masa wahayi da ayar Qur'ani wa awha rabbuka ila an-nahl ubangijin ka yi wa kudan zuma wahayi duk wannan tsarin mulki irin na kudan zuma da yanda yana yin wannan gidan nashi da wanda in aka ce kai ba za ka iya yi ba da gwamnati irin nashi da tsarin rayuwa irin na kudan zuma in ba wahayi ba bayan da za a yi haka ta faru har irin itatuwan da zai ci sai Allah ya gaya masa itatuwan da zai ci saboda in yi kashi ya amfani halitta to sannan Allah ta warkata ya ce wa awhati kulli sama'in amraha ba ma mutane ba ba ma halitta masu hatta samman nan Allah ta warkata ya ce mu kai mata wahayi kowane umarni nata mu muka yi mata umarni ga yanda za ta kowace sama to sannan kasan nan ma da muke gani Allah yana faɗi za zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha dan ne bi anna rabbaka awhalaha ita ma kaji ma kasar da kake takawa ita ma ma wahayi an mata wahayi ka zo an gaya maka wani siddiqi babba kudi har da jami'i gausi an mata wahayi ka damu to kasan ma da kake takata da sanan wa ubangi tabaraka ta'ala ya sha wa auha fi kulli sama'in amraha sannan ga kuma bi anna rabbaka auhala saboda ka irin waɗannan abubuwa duk da shehu tijar radiyallahu anhu ya faɗi akan ayoyin qur'ani suke da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato cewa wani mutum ya je ya ziyarci dan uwansa a wata alƙarya daban sai Allah tabaraka ta'ala sun isakatar masa da wani mala'ika akan hanyar tafiyarsa falamma ata alaihi lokacin da isar da shi kala sai ce aina turidu ina zaka kala sai ce uridu akhalli ya zil qaryati ina nufin in zatuwan dan uwana ne a cikin wannan alƙarya kala sai ce da shi hallaka alaihi min ni'matin tarubbaha shin ko kana da wata ni'ima ne da kake yarda da kana so in ka je ka dan samu kana so ya baka wata harka ne kala sai ce la babu wata bukata gaira anni ahabbtuhu billahi azza wa jalla banda kawai ni ina son shi ne dan Allah kala sai wannan mala'ika sai ce fa'in ni rasulullahi ilaika ni manzan Allah ne zuwa gare shi ji wannan mala'ikan fa ya gaya ma wannan mutum ya annan Allah ce Allah kad ahabbaka kama ahabbaka huji Allah ya ce in ga maka yana son ka kamar yadda ka so wannan mutumin saboda shi rawahu muslim kowa ma yana duba ba jawahirul ma'ani ba muslim ya fadda shi wannan mutum dan mala'ika ya magana da shi ya zama annabi to ya Muhammad Bakari dan mala'ika ya bai salatin fati shi ke sai zama wani wani rikici ko na sannan Imam al-Baihaqi ya fitta hadisi daga Anas daga daga Ibn Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya gaida wani daga cikin wato wato wato ansaru mutanen Madina bai da lafiya annabi ya gaishe shi falan ma da na min manzili lokacin da annabi ya kusanci ɗakin sa sami ahu ya takallau fi dakin sai ya ji mutum yana ta magana a cikin ɗaki shi kadai falan ma da kala da annabi ya shiga lam yara ahadan bai ga kowa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi bi man kunta tatakallam da wa kake magana qala sai ya rasulullah jama'a cikin Allah da hala alayya dakhilu wani mai shigowa ne ki shigo mini mara aiko rajulan kaddu ba daka bayan kai ban ga kowa ba a tarawar majalisar da ya fi girma a mazauni wala a hasanu hadisan ban taɓa ganin wanda ya fi ka daɗin zance ba minu in ba wannan mutumin ba ba wanda ya kai ka da ban da kai babu wanda ya fi wannan mutumin daɗin zance ban da kai babu wanda ya kai wannan mutumin daɗin zama amma ban san shi ba kala sai annabi ce za ka jibril kalu bane zo wurinka jibril annabi ya ce wa inna minkum larijalan a sani cewa daga cikin ku akwai waɗansu mazaje lau anna ahadum da dai cewa ɗayan su yaqsimu ala Allah zai yi rantsuwa bisa Allah la abarrahu da Allah ya kubutar da shi sannan Imam Tirmidhi ya wuce hadisi cikin tarihin da Baihaqi a cikin tarih kitabut tarih da Abu Nu'aym daga Uzzalat tace kana Imran ya amuruna an nafnasu dara tace Imran sahabin annabi yana mana umarni ce mana mu share gida ma'u idan muka gama shara sai badin gaji ana assalamu alaikum assalamu alaikum la nara ahadan amma ba maganin kowa Imam Tirmidhi yace hadha taslimul malaika wannan gaisuwar malaika to sannan akwai ibnu abid dunya ya fi hadisi da tabarani da ibnu asakir ta hanyar ibnu ruwaymi daga irbabu dan sariya ya kasance mutum ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya ga Allah ya karɓi rai kullum sai ta addu'a Allah sai ya to har ma sai ta kai addu'a ta kullum Allahumma kabura sunni wa hana wa hana azmi faqadidni ilayka Allah shekaruna sun yi yawa, Allah ƙasusuwa na sun yi rauni da karɓe ni zuwa gare shi. Ala, sai ce fa baina ma ana yau wata rana na kasance shi masjidi Dimashka, ina masallacin Dimashka. Wa ana usalli ina sallah, wa ad'u ina roƙon Allah an uqdira ina so Allah ya karɓi raina. In ana bi fatan shabun sai na ga wani saurayi min ajmalir rijali daga mafi kyawun mazaji wa alaihi tibajin asdar ya sa tuba koriya فقال سيتي ما هذا الذي تدعو لي والإن أدعى كي تكوى فقال سيتي وكيف أدعو يا أكتون أو أنا لأتيتو إشي قال سيتي دني قل إن ذاك أدعى كرندك كيوا اللهم حسن العمل وبلج الأجل الله كسوت تأييتنا تجدوت أجلنا قلت سينك من أنت كيف هو عنيني يرحمك الله الله جكنك قال سيتي دني أنا رنايلي shi ne mala'ika rannayi ne, allazi ya fi huzna min su durin mumini wanda ke gusar da bakin ciki daga kirazan muminai. Sun malta fattu falam ara adan, na wai da ban ƙara gane shi ba. Sannan yahi ya wutar cikin raudo ya yahi na, cikin littafinsa, an shek Abi Imran al-Wasiti yace harastu min al-harami wata rana na fito daga harami fa asaba ni a kasan sai na ji kishi shadidin mai tsanani hatta a yi sunin nan sai da na yanke kaunar ba zan ƙara rayuwa ba mutuwa zan yi kawai fajalarsu sai na zauna ta ta shigarsu a ƙarƙashin wata itaciya is aqbala alayya farisu sai ga wani mahayin doki ya fuskanto ni ala farsin akan wani doki akdar kori kori wa sirjuhu wal jamu wa alatu khudru da ainihin linzamun dokin da ainihin shimfiɗar dokin da ainihin kayan da isa suka koraye wa fi yadihi kadun akhdar a hannunsa kuma akwai ainihin wato wata irin buta koriya fi sharabu akwai wani ruwa a ciki akhdar shi ma ruwan kore fada fa'ahu ilayya sai ibani wa qala sai ce da ni shirka fa sharibtu salasa marratin sai na sha walqala uku wa lam yanqusni ma fil kidai fil kadhi abin da na sha abin da yake cikin butar bai ragu ba sun makalin sannan yake da ni aina turidi ina kake so ka je fa qultu sai na ce al madina ta ina so in je madina in ziyarci ma'aikin Allah li usallima ala annabi sallallahu alaihi wasallam dai in je in gaida annabi ko usallima ala sahibi in gaida sahabbansa guda biyu Abubakar da Umaru radiyallahu anhuma fa qala sai yace da ni za wa salta idan ka kai Madina wa sallamta ala annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaida annabi wa alaihi ma ka gaida sahabbansa biyu fa qul lahum ka ce da su ridwanu yaqra'ukum as-salam ka ce ridwanu yana gaishe su mai gadin aljanna kuma a duniya a cikin wannan to waɗannan abubuwa ga su nan da yawa kawai in mutum bai ba hanyar ba bai sani ba bai sani da kawai amma abu ne ga yanin tsira bi zai to sannan kuma in zai fito wai mun mun yadda ɗariƙar gaskiya ne me dalilin da ya sa sai ki zai ce ya ga annabi bayan annabi ya mutu dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi a cikin Bukhari daga hadisin Sabit dan Anas dan Malik annabi yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytan la yatamassalu bi duk wanda iganni a bacci ni igani dan shaytan zai kama da ni a cikin bukhari da muslim daga hadisin abi qatada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ani faqad ra'a al haqqa duk wanda iganni ni igani ba ƙarya tare da ni ni ƙarya ba ta kama da ni a cikin bukhari daga hadisin abi sa'id al-khudri yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ani fa qadra al haqq fa inna shaytanu la yatakawwana li duk wanda idan na hakika ya ga gaskiya dai shaytan baya kama da ni sannan a cikin muslim daga wato wato abin zubairi daga jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil nawmi fa qad ra'ani fa innahu la yanbaghi li shaytanu an yatamassala fi surati duk wanda idan na abaci hakika ni igani domin baya yiwa shaytan yi wato ya suranci da surata a wata ruwayar fa innahu la yanbaghi li shaytanu an yatashabbaha bi a cikin sahih bukhari wa muslim a daga hadisin abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami fa yarani fil yaqzati wa la tawassalu shaytanu bi a wata ruwayar man ra'ani fil manami fa ka'annama ra'ani fil yaqzati a wata wato in mutum ya lura da waɗannan hadisan lafuzan hadisan uku ne fa yarani fil yaqzati فكأنما رآني هي كذبي فقد رآني هي كذبي sannan yau Muhammad Lahawi na Misra radiyallahu anhu ya ce wa asalin istima'in ruhi istima'in nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul isra bil anbiya alaihi salam asalin haduwar da asirul awliya ita ce ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya samu asali ne na haduwar da annabi da annabawa a baitul maqdis daren da ya isra'i da miraji kowa ya sani annabi ibrahim ya yi wafati kowa ya sani annabi musa ya yi wafati annabi suleiman ya yi wafati annabi dawuda ya yi wafati amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su daren da ya isra'i da isra'i to sannan kuma sayyidina usman bayan sai da fatima zara bayan annabi ya yi wafati shi ya fara ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya san girman sayyidina usman wato sayyidina usman ya ce a inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-bayhata garan da za a kashe sayyidina Usman ko bai ga annabi ba sai da ya faɗi kuma wannan hadisi Abdullahi da Abu Ya'la su suka rawaice shi kuma mazajen hadisin eh amintattu ne yace cewa sayyidina Usman dan Affan ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare sai manzo Allah ya ba shi labari yace gobe za a kashe sa kuma ga wasu gari a cikin yace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-barihata fil manami wa Abu Bakar wa Umar fa qalu li isbir fa innaka tadkur indana yace wato yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga sayyidina Abu Bakar da Umar sai suka ce da ni kai hakuri gobe a wurin da za ka taruwa to da lokaci ya yi ɗauko Qur'ani aka yanka shi a gaban Qur'ani jinin su sai ta kan fate kabi ko Allah a wata ruwayar sayyidina Usman ya gaya wa Kabir ibn Salti yace ya tafiye ana wallahi maqsulun gadan wallahi gobe za a tafi kila lahu ya tafi da shi amma ta kuliya ne mun ya tafi irin wannan maganar da ya yi mun ne kare sai ki ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu abubakar wa umara na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai abubakar da umaru fa qalu li sai kace da ni ya usman ya kai usman anta inda na gadan gobe kana tare da mu gobe kana nan a wurin fa ana wallahi maqtulu saboda haka na rantsi maka gobe za a kashe faƙutun da kazalika sai aka fi yadda ya faɗi ko da ka gani sayyidina usman ya ga annabi ya ga sabu ko ba sai ta ce ko da ka gani yanzu tafiya ta yi nisa kuma ba Allah sun ga annabi sun faɗa mu sai a ce ko ba ka to wai ke ne ba ku ta ɗari uku ɗari ka salalati dalili da yasa muke ta ɗari mu ita ce ɗari ƙar falala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sayyidina ali dan husayn ibn al-abi shine ya faɗi yace za ka ne yawon kiyamati za ka ne yawon kiyamati na da munadi ayyukum ahlul fadl ranar alkiyama wani mala'ika zai kira ce kai kuwa ne ne ahlul fadl sai yaqumu nasun minan nas to dan su mutane daga cikin mutane sai su tashi sai kalu sai ake da shi in sai ake da su in dalku ila aljanna fa fa aljanna haka talaqawul mala'ika sai yaqulu sai mala'iku kare su ayi sai su ce da su ila ayin sai ina za ku fa yaqulu ila aljanna sai su aljanna za mu qalu sai qabla alhisabi sai aljanna din ba a yi hisabun ba قالوا نعم قلت قريتها قالوا قلت من أنتم وما سواكم ما تكون قالوا قلت أهل الفضل من أتي ترى أهل الفضل شريك مهد الفضل والرضوان والتسدس السنة والفرقان قالوا كيف قلت وما كان فضلكم ليلين فلن ناكم قالوا قلت كنا إذا جهل علينا هلمنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا جهرنا قالوا كيف بيزكي ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين menene falalan na kusa su mu falalan mu mu ne mutanen da idan aka jahilce mu ba a gane mu sai mu hakuri in aka jahilce ba a fahimce ba a fahimce lamarin mu za su yi hakuri ko za su dinna in ko aka zalunce mu sabarna sai mu lafi sai mu hakuri wa za u fiya ilaina in aka yi mana mummunan zato gafar na sai lafi sai sa sai malaka zai ce to lallai wannan kun tantance ko ta bi ku da ku ga aljanna ma da Allah da irin wannan aiki irin na to akwai jahilta ko kuma akwai jahilta da za a yi wa mutum musulmi kamar a ce mai shi ba musulmi ba a ce kajiri ne kuma alhali ya kuma faɗin la ilaha illallah akwai zalincin da za a yi wa musulmi da ya kai a hana shi wato wato a zalunce a ce a hana shi a mutu Allah tabaraka wa ta'ala kuma a cikin ɗakin Allah a zagi malaman a zagi tsoron a zagi iyayen sannan a ce annabin sa mutum ne kamar kowa a ce iyayen annabin sa kaza kaza akwai zaluncin da yake wani to akwai mummunan zaton da za a yi wa musulmi a ce kar a yi sallah bayan kar a cikin kanka ai babu babu babu babu mummunan zaton da kenan kana sallar kirkiri kowa yana gani amma ce ta to sannan a wani zai fito shin me yasa kuke cewa kowa ko wani kirki ma kuka ce wali kowa wali me yasa kuke haka ne ko kowa ya ɗari ka sa ce wali eh dalilin da yasa muke haka shi wali ba wani bane mumini shi wali da kuka ne mumini shi saboda Allah tabaraka ta'ala ne ya gaya mana kowa ya wali a Qur'ani Allah tabaraka ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun suwa ne ne allazina amanu wa kanu yattaqun sannan in duk baka gane da tawagan wannan hadisin da kyau Imam Ahmad da Abu Ya'la sun rawaita hadisi da sanadi kyakkyawa da hakim sannan Abu Dawud ya fitar da hadisi kuma da sanadi kyakkyawa ingantacce daga abi malik al-ash'ari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu isma'u wa aqilu wa alamu anna lillahi azza wa jalla ibadan laysu bi anbiya wala shuhada yabdi'uhum an-nabiyyun wa shuhada'u ai baka sani mu'mini shi saboda Allah tabaraka ta'ala ne ya ga mana kowa ya waliya qur'ani Allah tabaraka ta'ala ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun suwa ne ne allazina amanu wa kanu yattaqu sannan in duk baka gane ba saurari wannan hadisin da kyau imamu ahmadu da abu ya'ala sun rawaita hadisi da isnadi kyakkyawa da haki sannan abu dawud ya fitar da hadisi shi ma da isnadi kyakkyawa ingantacce daga abi malik al-ash'ari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu isma'u wa aqilu wa alamu anna lillahi azza wa jalla ibadan ليسوا بأنبياء ولا شهداء يبدئهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ku saurare ni ku hankaltu ku sani ku fahimta cewa Allah tabaraka ta'ala mai girma da kuka yana da su bayi ba annaba bane ba shahidai ba amma annabawa da shahidai na kwaɗayin makamansu da kusancin su wurin Allah فجساء أعرابي فجساء رجل من الأعراب من قاسية الناس sai wani mutum daga cikin larabawan kawai sai izo yana daga can bayan mutane sai izo gaban annabi sai tsuguna wa alwi bi yadihi ila annabi ya daga hannunsa kamar yana da tambaya a gaban annabi fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah nasu minan nasi kace fa mutane ne fa su daga cikin mutane kuma bai su bi an biya wala shuhada ba annaba ba shaidai ba daga dukkan anbiya wa shuhada amma kuma kace wai annabawa da shahidai na faɗi ala majalisin abda mazaunan su wa qurbi min Allah da kusancin da suka samu wurin Allah annabi yace kwarai sai yace in atihim lana jallihim lana yani hisum lana shakkilhum lana yace ya rasulullah sifanta mana su ware mana su dai dai dan mu gane su waye waɗannan mutane furra wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga fuska annabi ta dau haske ashe annabi yana so a mai sabda din ya fasa ko suwaye a fasa kwai kowa ma ya gani sai annabi ya murmushi fuskarsa ta tsawo haske da wannan tambayar ta su'alin arabi da tambayar da wannan dan kauye yayi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hum nasun min abna'in nas wa nawasi'il qaba'il lam tasil bainahum arhamul mutaqariba sahabu billahi وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة مناجر من نور فيجلسون فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يبدأ الناس يوم القيامة ولا يبدأون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون kaji dalilin da ya san cewa waliyai ya ce annabi ya ce su ne mutane ƴaƴan mutane daga cikin ƙabilu mabambanta kabilun da suke kashe junan su suna jayayya da juna wannan bai da wannan wannan bai da wannan amma saboda soyayya Allah da ambatan Allah sun sun hada kai ba sa hada kowa ya san ko a ina ta faɗi wannan magana kowa ya san suwaye waɗanda ba ne jayayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam tasil bainahum arhamul mutaqariba babu wani ba mahaifa bace ta hada su babu wani zumunci ko jini ko wani abu da ya hada su annabi yace tahabbu fillah suna soyayya cikin Allah wata safu billahi sun karkace zuciyoyin suna mu'amala saboda Allah an annabi ya ce Allah tabaraka ta'ala zai sa a sa musu kujeru na haske ranar alkiyama za su zauna a kai sai Allah ya sa yi sakun su su dinga haske rigunan su haske mutane za su firgita ranar alkiyama amma su ba za su firgita ba annabi ya ce in baka san waɗannan mutane ba su ne waliyan Allah da babu tsoro gare su babu bakin ciki suwaye masu yayya dan Allah suwaye masu haɗuwa su ambaci Allah da yi wannan to wannan shine shine wani mawaki ke cewa nazaru bi aini adawatin law annaha ainur rida la tafanu masaqbahu fa ainur rida an kulli aibin kalilatin walakin ainu suqti hubbul masawiya yace kai suna duba ne da idan kiyayya idan gaba da a ce wannan idaniya za ta zama idaniyar yadda da sai so ta abin da suka munana yace kai idaniyar yadda kowane aibi tana zakushewa gabarin kallon in idaniya ta yarda da kai komai aibin ka sai ta rufa ma asiri ta ce mai kyau ne amma idaniyar kiyayya kyakkyawa sai ta mai da shi mummuna to sannan na ce yau tijani radiyallahu anhu manzo Allah ya dinga bayani akan dariƙa sai ya dinga bayani sai annabi ya kale mu ba har sai da ya faɗi garin shehu tijani ma gashi Imam Malik ya huda hadisi daga Ibn Shihab daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abi Hurairah Allah ya kara musu yadda ice قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالمغرب مدينة يقال لها فاس أقوم آل المغرب قبلة وأكثرهم ابتلاة وهم على الحج متمسكون لا يضرهم من خالفهم يرفع الله عنهم ما يكرهون إلى يوم القيامة قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي يكون بالمغرب مدينة أكثر يوم ذا أسامون قريب yuqalu lahu laha ana cewa da wannan birni fas ajiba sallallahu alaihi wasallam aji yuqalu laha fas aqwam al maghribi qiblatan wannan gari fas shi ya fi tsayuwar alƙibla da kowace ƙasa a maghrib a ƙasar yamma babu ƙasar da take fuskantar alƙibla kamar fas in ji annabi wa aksaruhum salatan sun fi kowa sallah wa hum ala alhaqqi mutamassikun su bisa gaskiya suka yi riko da gaskiya suka yi riko annabi ce la yadurruhum man khalafahum ko sabawa wato wanda ya saba musu ba zai taɓa cutar da su ka saba musu ba zai taɓa cutar da su ba annabi yace yarfa Allahu anhum ma yakrauna Allah yana tunkuɗe musu abin da zai cutar da su abin da suke ci Allah yana tunkuɗe musu ilahi da har alkiyama shi yasa ake so kowannen mu ya tsaya ya rike karban sa wa annabi salati iya adadin abin da Allah ya sauke ba jariya ba saboda me annabi ya riga ya faɗi Allah yana tunkuɗe musu abin da zai dame su to da ka ne yana kana kaza kana kana kana tare duka duk yadda duka amma Allah to in duka yazo Allah zai tare amma in ka tare da kanka za ka sha wahala don akwai wanda in ya kawo duka ka sa hannu wallahi sai ya karya amma idan ka sa Allah ka tare dukan da Allah da shi kenan to sannan wani zai ce wai me yasa kuke cewa wai shehu tijani ya ce duk wanda ya zage shi zai mutu kafin dan me za a ce kai shi ba mutum bane kaza kaza dalilin da ya sa shehu tijani ce duk wanda ya zage shi zai mutu kafiri farko dai yau ki gani wali ne kuma walittan nan ba mu ne muka ce ba ma'abota fannin ne waliyan ne suka ce shi wali kuma a ka'idar ilimi a ka'idar ilimi idan ma'abota fanni suka ce wane ya san fanni to wanda bai san fannin ba zai ce bai sani ba ba a damuwa ne a ka'idar ilimi duk fannin da ma'abota fannin manyan fannin suka ce wane ya san wannan fanni to wanda suke hannun wani ta su suka ce shi su zani wali zuwa ne ibn arjil hatim ibn abdul qadir jeli imam al-hadrami sayyidi ahmad zarruq abul hasan shazali imam al-ghazali waɗannan dukkan sun isara da shi ya to da ka wanda waɗannan suka yi shira a kansa to sannan kuma sai ce ah to me yasa yake in an zaji za a mutu ba imani annabi ne ya faɗi Allah tabaraka ta'ala ya faɗi a cikin hadisin kirki Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yi gaba da waliyi na to ina masa wato ina ina ina gaya masa ya shirya yaki da ni kowa ya sani wanda ko Allah ya yaki da shi to ya halaka saboda haka wanda ya zaji zuciya ne ai kage yana yaki ne da Allah وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأؤيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن نفس أن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته wannan shine dalili sannan sai ta jani yana cikin mutum ukun da duk wanda ya ki su munafiki ne annabi ne sai mutum uku duk wanda ya ki su munafiki ne al imam al adil wal alim al amil wal jamil al mumtik bimari fi sabilillah sarki adali sarkin da yake adali yana adalci cikin wato sarautarsa duk wanda ya zage shi munafiki ne sannan malami ne aiki da ilimi duk wanda ya zage wannan shi ma munafiki ne sannan wato mawadaci wanda yake bada haƙƙin dukiyar yana kyauta yana sadaka yana fitar da zakka to duk wanda ya zage wannan munafiki to so tijan ko yana cikin malamai masu aiki da ilimi saboda ka dan ya ce an zage shi za a mutu ba imani wannan babu wani abu da wato mutum zai tada hankalinsa bane a kai to sannan ya sa muke ba shi wannan mahadiya wani ya ɗauka wa yau suke mana kawai mutum ya zo kawai ya zo kawai da sharbin shi ya tun mazurai wani ma ce shari'i ne wani ma ce Allah ba wayan suke mana da wayan mu tangar neman kusanci muke mu har so muke ma ka zo kai mana kariya mu ba dalili Allah tabaraka ta'ala shine ya ba mu izinin mu dinga bayarwa din a cikin alqur'ani a cikin suratul hadidi Allah tabaraka ta'ala ya ce آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير sannan a cikin suratul hadid ya ƙara cewa wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasu samawati wal ardi la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullum wa'ada Allahu al-husna wallahi ma ta'amalu da khabir sannan a cikin bakara yace مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ننبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أتكلم بقرة يتي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أصل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون a cikin bakara ya ƙara cewa wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigaa marbatin lahi wa tasbitan min anfusihim kama sabah jannatin birabwatin asabaha wajidun fa'atat ukhlaha bi ifayyin fa in lam yusibha wajidun fa dallun wallahu bima ta'maluna basir sannan a bakara ya ƙara cewa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna allaha ya'lamuhu a cikin bakara yace laisa alayka hudahum kai wanda baka ba da hadiya ce kare kuwa laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum adamu sai da wannan mutum ba hadiya sallu mutuwa Allah ne wadi wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtida'a wajhi Allah وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أتكم بقرة جاي يتي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أتكم سورة النساء يتي الذين وأن تسيحان هدية مروا ثانية يتي الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كان غبا سيتي وي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله من أديما sannan cikin suratul tawbati yace wa min al-a'raj man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakilu ma yunfiqu qurbatin inda Allah wa salawatu rasul ala innaha qurbatun lahum سيذكرهم الله سيذكرهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم أشكين سورة ياسين الله تبارك وتعالى يقول وإذا قيل لهم وأنا متعلمين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين su gani suke ne masu bayarwa su suka fashe sannan a cikin Ali Imran yace lan tanadul birra حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أتكن آل إمران يتي الذين ينفقون في السراء dan wani in ya ji wannan ayoyi da ta ai ba ta ne to gashi ka ji da kyau sirrai wa darrai wal kazimin al gaiza wal afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin sannan cikin suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya ce ha antum هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل لكن ما كان من الله سن بالله الذي نفسه مقعلي وقت النبا سيك الله نفسه ياتي فمنكم من يبخل أما كسن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم sannan cikin suratul nahl yace wannan babban isara a lura da wannan da kyau yasa zan aje ta kusan ita ce ayar karshe Allah tabaraka ta'ala yace daraba Allah masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jaran hal yastawi yace alhamdulillah falaktaruhum la ya'lamun to ka ji inda magana take to saboda haka kuma a hadisi annabi yace innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaji bi wajhillahi illa ajarta biha hatta ma taj'al fi imra'atika baka taba ba annabi yace har abada baka taba fitar da wani abu ba daga cikin dukiyarka ka bayar dan neman yadda Allah dan neman zatin Allah sai face Allah tabaraka taala ya ji ka wannan abu da ka bayar sai annabi ce ba ma abin da ake ba shi hulle ko abin da ake ba shi hulle ba har abin da kake ba matar da ka aura matar sai Allah ya biya ka karshe ke saboda ka za mu tsaya nan idan mun zo kuma insha Allah za mu shiga cikin aikin dariƙa wannan motsin da dariƙa take yi ne nake faɗi eh
alhamdulillah wannan an rarraba wannan takardar da aka bayar takardar addu'a ƙarshen shekara ce da kuma farkon حسبك من الله تعالى سبحانه يعبد ما يوده وليس العبد مده إن تتكنني مطلوب ولست وكفي لمصوب نسير يا نسير يا نسير فقالوا إنك الكبير أرينا إنك المريد ولا كن غير ما تريد أغلو بيد كيف تخار مريد وكيف تنزل لهم ماذا يريد لتنتقم من العدمين وخذوا إنه عادتنا لا تلقنا تاغي لا دم فقد بقى وعدنا منادا أبونك لو امتغن عليه مدرس وممان عليه وصوت اليسال وزلك إليه وستر مدد الصغر غيره نعمة للمزا وسندا إن بني مدات سمدا أساغا أساغا ربا يخفي كل لدى لا زال مخفي متين يا متين يا متين بكسر اسم أقوم أجد بين أمداغ ضعيفا لم يكن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا داء ولا حول ولا قوة إلا بالله كل آكل وتلذ اسمه ما أقوله فإنما كسلمت يا رب بالمهلة معصرة ومن الذي قربه نصرة يتي وصلي على المختار وآله وصحبه الأبرار يا ربنا بسيد المختار ونوره وفيده المدرار فهبنا العلوم والمعارف فاضينا المرام والعوارف يا ربنا وسعت العباس وسره ونوره النبراس فافتح قلوبنا بخير جما واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد سماتي بنوره وإني سماتي